والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسينا قوم الشاء أكو أشكل للتافي من كتاب التوحيد لقوانا مسلاتنا الأهفات Educational Foundation da kuma masallacin al'afad ɗin za mu tashi a babi na goma sha ɗaya babun la yusbahu lillahi bi makanin yusbahu fihi lighairillah ba babin da yake magana ba za a yi yanka don Allah ba a gurin da shi kuma ana yi ba don Allah ba kun ga ai mun yi maganan yanka a can baya ko mun ce ana yin yanka don Allah ne wa fasalli rabbika wanhar قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين duka mun yanka don Allah ake muka karkasa nau'ukan su muka yankan da ke zama na shirka ne duka mun yi magana akan su kamar yanka da zaka yi ka nemi kusanci da kabari kamar yankan da za a ce maka ka yanka abu kaza mai kala kaza mai kala kaza kamar za a yi maka addu'a a ce addu'a sai an yi iri kaza an yi iri kaza so sai muka faɗi kuma yanka da ake yi don Allah muka faɗe shi kamar yankan layya kamar yankan suna kamar yankan hadaya kamar yankan fidiya ga mai aikin hajji duka wannan yanka ne da ake yin su don Allah akwai kuma yanka na mubah wanda an halatta maka shi idan abu ya taso kamar in bakonka ya zo farin ciki da murnan ka girmama shi ka kyautata masa ka masa yanka kamar gidanka kana so ka yalwata ka yanka duk wannan yanka ne ya halatta wancan na ibada wannan na halal to na halal ɗin nan da muka faɗa ya halatta a yi yanka don layya ya halatta a yi yanka don suna ya halatta a yi yanka don hadaya ya halatta ka yi yanka don baƙinka ya halatta ka yi yanka don gidanka su ci ya halatta idan ka yi bakance za ka yanka ka yanka misali mutum ya yi wata ibada ko ya yi wani aiki ko Allah ya fito maka da wani kuɗinka daga iya makale saboda farin ciki ka dau alƙawari ka ce na dau alƙawari zan yanka saniya na yi sadaka fi sabilillah kaga alƙawari ka ɗauka ya zama wajibi a kanka shine bakance kenan to duka wannan yankan ya halatta wani ma a cikin su ya wajaba kai yankan ka cika alƙawarin da ka ɗauka ko kuma abin da Allah ya ɗora maka kai shi kamar na hadaya kamar na layya to amma waɗannan da muka ce ya halatta su kansu in ka tashi yanka su zaka yanka su abin da ya halatta ne shine karatun mu ne yau da zamu shiga yankan zaka yi shi abin da ya halatta yanzu misali zaka yi bakance ya ubangiji na gode maka shekara kaza ina zaune bani da gida na kaina ubangiji ka yalwata min ka faɗaɗa min wani ma bai san ka bai san ka bani iko na sai fili ba da yawa mutane ma wasu ba su san na gina har na gama ba ya ubangiji yanzu gashi na dawo gidan nan ya Allah saboda murna na dau alkawari zan yanka saniya ka je ka tanuro saniya ka zo yanka ta sai ka ce ya Allah saniyan nan kuma a masallacin al'afad zan zo na yanka ta in raba wa miskinai da marayu da suke sallah a masallacin alafat ya halatta ko bai halatta ba bakancen da kai ya halatta duk da cewa bakance ba a so ake yawaita yin bakance ba a so ake yawaita yin bakance na dau alkawari tunda Allah ka mun kaza zan yi kaza ba a so amma in kai yayi amma da abin da aka fi so sai ka ce ya Allah godiya ga Allah da kai godiya a gare ka insha Allah in na samu yalwa zan yi sadakar kaza kaga baka ce ka dora wa kanka ba in Allah ya sa ka samu ka yi idan baka samu ba babu damuwa to ya halatta ka zo masallaci ka yanka ba mun yi maganan gurare masu albarka ba mun faffaɗi gurare muka ce Allah ne zai ce abu kaza mai albarka ne masallaci na daga gurin da aka ce mai albarka ne mu zo mu nemi albarka a cikinsa sai ka ce za ka zo ka yanka a masallaci ya halatta ko bai halatta wani ya halatta saboda yanka ne a gurin da ake yin aikin Allah sannan shi ma yankan kusancin ba za ka ɗauke shi ka kai shi gurin da sai ka nika gari ka yi tafiya ba kamar yanzu daga nan ka ce wannan raƙumar ko saniyar ko akuyar na yi alƙawari zan yanka ta a masallacin makka ka saya mata tiket ɗin jirgi ka la wannan kayi abin da dama an hana shi gane sai ka ce ya ubangiji godiya a gare ka masallacin sarki na gombe gobe insha Allahu kafin liman ya iso can zan je ne na filfili abin da ya sawwaka godiya a gari kaga nan ba ni ga gari bane kuma masallaci ne ya halatta saboda ina so ina bada misalai daga mun shiga karatun ba za a wahala ba tai mun ce haramun ne aje a yanka a magabarta haramun ne ka tafi makabarta kana yanka ka je kan kabarin wani shehi kana neman taimako ko kana neman kaza sai zamana mushrikai waɗanda suke shirka ko ‘yan bid'a na garin suna zuwa wata makabarta suna yanke-yankensu na shirka ba don Allah ba ku gane ko suka yi dama mun san ba don Allah ake ba don tsafi don shirka don neman taimakon shehi ko wani abu na cikin kabari sun saba haka to kai kuma sai ka zo ka ce Allah na gama gina makaranta na gama gina gidana na gama gina kaza ya ubangiji kamfani na ya kankama insha Allah ranan da na dawo kamfani na na fara aiki zan yanka raƙuma amma a makabartan nan da su ma mushrikai suke zuwa su yanke yanken su wannan shine bai halatta ba kaga don Allah kai in ma ba kan cika dauka dole sai ka cika amma sai ka faɗi gurin da za ka yankan guri ne da ake sabon Allah haramun ne wannan mun gane wannan shi ne karatun so ina ga ina karanta ba za mu sha wahala ba babun la yusbahu lillahi babin gurin da ake abin da ake faɗa ba a yanka lillahi ko da don Allah ne bi makanin a guri yusbahu fihi da ake yanka a cikin saligairillahi amma a gurin ana yanka ba don Allah bane ba za ka yi ba malam ya karanta mana ya kawo mana ayan fadin Allah madaukakin sarki la taqum fihi abada karfaka halai karfaka je masallacin nan har abada wannan masallacin har abada kada ka je shi da sunan me karka je ko sallah zaka yi ko bauta Allah zaka yi karka yi wani masallaci ne masjidu masjidu dirar masjidu dirar shine masallacin da munafukai a cikin garin Madina a wajen Quba annabi yana da masallacin Quba sallallahu alaihi wasallam musulmai sun hada kai ana ibada a gurin tactics na bayahudi da makiyin musulunci shine ya raba kanku musulmai ko ta hanyar ku daidaikun ku ko ta hanyar malaman ku ko ta hanyar a samu ku kungiyoyin da za su ke gaba a tsakani to daga nan an karya lagon musulunci wannan shine first strategy na ragewa musulmai karfi da aka fara yi to munafukai da suka zo sai suka je suka gina wani masallaci da nufin munafurci da raba kan mutane da suka gina masallaci sai suka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya bude musu masallaci amma da nufin raba mutane ne annabi sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam tunda shi ba bai bi san gaibu ba ya tafi ya je bude masallaci Allah kuma dake ya san manufarsu ya bar annabinsa ya je da hikima saboda wata hikima annabi ya je bude masallacin amma su sun yi ne don me don su raba kan musulmai sai Allah yake wa annabi fada sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga yau kada ka sake tsayuwa a wannan masalacin har abada kaga annabi da ya je ibada je ko ba ibada ba amma masallacin an gina shi don Allah ko ba don Allah ba ba don Allah aka yi ba kaga karka yi yanka a gurin da ake sabon Allah ko da kai don Allah za ka yi ko da kai don Allah za ka yi shi sa Allah yake cewa walladina takazu masjidan diraran lalle fa wa'anda suka gina masallaci diraran dan su cutar da musulmai wal takazu diraran wa kufran kuma dan kafirci wa tafriqan bainal mu'minin sun gina masallaci ne don raba muminai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illa alhusna ku cikin abin da suka yi ma bayan sun gina masallacin sai su rantse wa annabi mun rantse da Allah ba dan komai muka gina masallacin nan ba sai dan abubuwa masu kyau wai ce ku rantse wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah ya ce ƙarya yake ƙarya suke makaryata ne abinda suke shaida maka sun gina masallaci don Allah ne dan hada kan musulmai ƙarya suke Allah yana shaida muku cewa makaryata ne sai Allah ce la taqum fihi abada karka sake zuwa masallacin nan har abada sai Allah ce la masjidun ussisa ala taqwa ai masallacin ka da aka gina shi akan tsoron Allah min awwal yawmin tun daga farko an gina shi don tsoron Allah ne a haqqu an taquma fihi shi zaka tsaya kai ta sallah masallaci karka tafi gurin da ake sabon Allah kun gane wannan karatun ya fito ba to malam yayi yayi wani irin istinbatin yanka ba don Allah ba da ayar da aka gina masallacin da ba don Allah ba an hana annabi zuwa kenan haka ma sai ya kawo mana hadisi ma da ya fito mana da abin nan hukuncin mu balo balo yake cewa an Thabit ibn Dhahhak daga Thabit ibn Dhahhak kala yake cewa nazara rajulun wani mutum yayi bakance mun fadi me bakance ko bakance shine kace ya Allah na dora wa kaina alƙawarin zan yi kaza ko bayan Allah ya maka wani ni'ima ko kuma kafin Allah ya maka ni'ima ko kuma haka kawai ko haka kawai bakance sharri ne bakance ba shi da alkhairi kar mutum yake yawan yin bakance duk da cewa kuma in kai cika shi akwai yabo duk wanda ya bakance ya cika ana yabon ka shi yasa Allah yake cewa yufuna bin nadri yana faɗin sifan mutanen kirki yake cewa yufuna bin nadri suna daga cika bakancen su suna cika bakancen su amma yin bakancen ba shi da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nadru la ya'ti bi khair yin bakance baya zuwa da alkhairi ba a ce kai ba wani waje annabi ke cewa innama yustakhraju bihi min al-bakhil shi bakance in kaga mutun yayi to marowaci ne dama ba zai yi wa Allah aikin kware ba sai ya lazimta wa kansa Allah sai ya wajabta wa kansa Allah ya wajabta maka salloli biyar salloli biyar Allah ya wajabta maka azumi Allah ya wajabta maka haji Allah ya wajabta maka fidda zakka haka kawai waɗanda aka wajabta maka har ka zo ka ƙara wa kanka ka ce Allah na ɗora wa kaina sai na yi sallah raka'a ɗari kowa ya ɗora maka to dama ba ka yi in ko kana yi ba za ka wajabta wa kanka ba to ba a son bakanci in wani abu kake so ka burge Allah da shi to kar ka tura wa kanka ya zama wajibi ka ce ya ubangiji insha Allah satin nan dukkan su zan ke tashin sallar dare kuma ka yi da gaske Allah ya san da gaske kake kokari ya kake Allah ya san zuciyarka shikenan ka tashi da daddare ka yi sanda baka samu ka tashi ba dama baka ce ka wajabta wa kanka ba dama ka ce insha Allah to nan gurin nazarar rajulun wani mutum yayi bakance shine ko kai wa bakance kafin aikin ka ce ya Allah idan dana ka ya warke zan yi azumi biyar kenan in bai warke ba za ka yi ba kaga wannan wannan wannan akwai akwai akwai isgilanci da Allah mun yarda bakance ne amma amma Allah ka ce masa kamar wani malami yake cewa kana kai wa Allah kamar kamar Allah kana nuna dan adam ne kana kai masa cin hanci conditions Allah zaka kewa haka Allah na san kana bukatar maka azumi to ka warkar min da dana zan maka azumi dan Allah wannan shi yasa wasu malamai suka ce anya ma ba ma kafirci bane wannan ba za ka iya kafircewa da irin wannan kalmar ba Allah in ka min kaza zan maka kaza yake ne yana bukata to wannan na farkon ya muna na karkake irinsa na biyu bayan Allah ya maka ka ce ya Allah na gode maka na nemi admission yanzu Allah ka azuta na samu admission a lokacin da miliyoyi baka ba su ba ni ka ban aiki Allah ka ban ya Allah wannan abin da kamun zan maka godiya zan yi azumi uku na wajabta wa kaina wannan ya halatta ma maka ruhi ne shi ma ba a so kai sai na uku wannan baka ce komai ba ya ubangiji godiya a gare ka insha Allah bi iznillahi zan yi sadaka zan yi kyauta zan je umra ma godiya a gare ka bi iznillahi na dora wannan Allah ya san da gaske ke kokari ya kake Allah ya sani wannan babu laifi a cikin sa mubah ake ce masa shi ma bai kai mustahabbi ba ma kun ji an gane kashe-kashen su ko to nan gurin yanzu wannan mutumin nadara rajulun wani mutum yayi bakance an yanhara zai yanka iblan zai yanka wani raƙumi bibuwanata abuwanata wani gari ne a cikin saudi arabia in ka wuce badar gunda aka yi yakin badar bai fi da kilomita goma sha biyar ba za ka iso buwana buwana daga buwana kuma za ka shiga yambo duka garuruwa ne manya-manya a cikin saudi arabia ita buwana mantika ce karama kamar ka ce gombe sai ka ce kwadan kamar ka ce ƙwariyar gombe sai ka ce malan inna kamar ka ce ƙwariyar gombe sai ka ce gona kamar ka ce ƙwariyar gombe sai ka ce akku to haka buwana take a cikin yambo in ka taso daga madina ka iso filin da aka yi badar so sai ka isa buwana sannan sai ka isa yambo to ya ce zai je buwana ya yanka raƙumi don Allah ka duba wannan aikin wa ya ɗora masa gaban annabi daga madina 150 kilometers ka ɗau alkawari za ka ɗauki raƙumi ka yi tafiyan 150 kilometers ka je ka yanka a can wa ya ɗora maka to annabi sallallahu alaihi sai ya zo zai gyara masa sai yake cewa hal fi hal kana fiha wathanun min awthani jahiliyyati yu'bad agun da za ka yi yankan akwai gunki na gunkunan jahilai da suke bauta musu kaga tambayar da annabi gurin ana shirka kenan da za ka yi yankan kalula suka ce a'a babu qala hal kana fiha idun min a'yadihim yace guri ne da suke yin bukukkunan su na shekara shekara kamar yadda yanzu a Kano akwai wani guri da ake kiransa waliyai ko duk shekara ana yin waliyai a yi taro a yi sabon Allah a yi abin da za a yi a je a hauka a bauta wa kabura a yi sujada wa kabarurruka shekara-shekara to sai annabi ya tambaya shin wannan gurin ana irin wannan abin bikinsu na shekara-shekara na shirka da jahilci qalula sahabbai suna gurin suka ce ba a komai a gurin fa qala rasulullah sallallahu sai annabi ke cewa aufi bi nadrika to ka je ka cika bakancinka je ka cika wannan bakancin kaga saboda ba sabon Allah a ciki fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyati Allah domin ba a cika sabon albakancen da ake sabon Allah in akwai sabon Allah ba a cika shi duk wanda ya bakance zai saba wa Allah to ba a yi haramun ne ka cika bakancen sannan kuma wajibi ne ka yi kaffara mutum ya ce wallahi Allah na ɗauki alkawari mutumin nan gobe in mun hadu da shi sai na tattaka shi ba da haƙƙi ba bai zalunce ka ba ka yi alƙawarin za ka saba wa Allah sai ka yi kaza da na farko alƙawarin da ka ɗauka na saba wa Allah haramun ne na biyu kuma sai ka yi bakance sai ka yi kafara tun da an hana ka aikata shi da bakance da rantsuwa kusan suna tafiya hannu riga ne mutum ya yi bakance wallahi gobe sai ya sha giya har da rantsuwansa to haramun ne ka sha giyan dama asali ma haramun ce sannan kuma rantsuwan da kai sai ka saba Allah kuma sai ka mata kafara to shi yasa annabi yake cewa la la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah ba a cika bakancan da ake sabon Allah wala fi ma la yamliku ibnu adama haka cika bakancan da abin da dan adam ba zai iya mallaka ba duk abin da ba za ka iya ba in kai bakance a kansa shikenan ka san ba za ka iya shi ba sai ka yi kafarar rantsuwa ka ce wallahi tallahi sati mai zuwa amma ka za ka yi sallan azhar kuma kwana uku da kyar aka siyo masara a gidanka kuma ka ce da kwana uku za ka yi biza ka yi tiket ka tafi ka rantse wa Allah mutane to shi kenan sai ka yi bakanci ai sai ka yi kafara na rantsuwa kafara na rantsuwa kuma mun sani ciyar da miskinai ne guda nawa ciyar da miskinai guda guda goma ko in ba za ka yi ciyar da su ba sannan ka yi azumi rahu abu dawud wa isnaduhu ala shartihima abu dawud ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi ne ingantacce mun faɗi hukunce-hukuncen bakance da yadda ake ake yi babun sabon babi mina shirki yana daga shirka annadhur li ghairillah kai bakance a wani Allah kun ga yanzu can muna ta faɗan bakance don Allah muka yi shi bakance don Allah akwai wanda zaka cika shi akwai wanda ba zaka cika shi ba in ka yi shi a na halal zaka cika in ka yi shi na sabon Allah to ba zaka cika shi ba amma zaka yi kafara to nan kuma bakancen ma ba don Allah kai ba Allah ka tsare mu ka ce wannan kabari din na maka alkawari zan yanka maka kaji goma wannan shirka ne ga Allah subhanahu wataala waliwa ne ka bi akan ce zaka yanka masa kaza boka yazo ya ce maka sai ka yanka kaza ka ce na dau alkawari boka zan yanka kajin da ka fada dan biyan bukata na wannan shirka ne ga Allah daga nan musulunci ka tattare shi ka bar shi nan in ka mutu wuta zaka shiga kuma in ka shiga wuta ba zaka fita ba saboda wutan shirka ce to wannan shine babi din yufuna bin nadri Allah malin ya kawo mana ayan yufuna bin nadri mutanen kirki suna cika alkawari suna cika bakance da suka dauka wani irin nadari nadarin da suka yi don Allah kaga ba a yi ba don Allah ba wa yut'imuna at'ama ala hubbihi sifan su kenan suna ciyar da abinci ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura in suka ciyar da abinci ko suka yi aikin kwarai za su ce ba ma son godiya ba ma son sakamako muna yi don Allah ne cikin sifansu can hai aka ce yufu na bin nadiri wai khafu na yawon kana sharruhu mustatira suna cika alkawarinsu to kenan bakance da ka dauka don Allah ka cika shi kuma kar ka yi bakance a wani Allah haka ayan take nuna mana shi yasa Allah ke cewa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyarwa mutane na ciyarwa aw nazartum min nadrin ko kuka dauki bakance don Allah ba da wani Allah ba fa inna Allah ya'lamuhu ubangiji yana sane da shi zai saka maka duniya da lahira kenan bakance don Allah ake yi sai malai kawo mana hadisin Aisha wa fi sahihi yazo daga sayyid Muslim Bukhari an Aisha ta daga Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nadara duk wanda ya bakance an yuti Allah zai bi Allah falyutihu ya bi Allah wa man nadara wanda ya bakance an ya asillaha zai saba wa Allah fala ya fala ya asi kada ya saba wa Allah in kai bakance zaka shagiya karka shagiya amma ka je kai kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa ta kama ka in kai bakance zaka bi Allah ka bi Allah mun faɗi kashe kashen bakancen ko mun ce mun ce bai dace ba ka yi ta dora wa kanka nauyi waye saka ka dole sai ka dora wa kanka kuma mun ce ba wanda zai bakance sai maruwaci idan ka ji mutum ya ce ya Allah jibi na dau alkawari zan yi sadakan dubu ɗari to wallahi dama baya yi wallahi baya yi mala'iku ne suka matse bakin sa ya dau alkawari da Allah dan a kwaci haƙƙin talakawa a bashi haka annabi ya faɗa yustakhraju bihi al-bakhil yustakhraju bihi min al-bakhil ba kan ce ana karba ne daga maruwaci in ka ji mutu ya Allah na dau alƙawari zan yi sallah satin nan kullun zan ke tashin dare alƙawari na dauka ya Allah to dama baya yi in ko kana yi me sai ka dau alƙawari me sai ka dau alƙawari ya Allah da ikon Allah na dan yi sakacin kwanta sallar da ba na yi kwanan nan ya Allah insha Allah wannan satin ba zan yi fashin sallar dare ba wallahi Allah ya san daga shi ke ko ƙarya kake kuma zai karba maka in daga shi kake ba sai ka dora wa kanka ba to shi yasa annabi ke cewa duk wanda ya bakance zai bi Allah ya bi Allah za a baka ladan cika alƙawarin amma ba ladan bakancen ba saboda dama ba a ce kai ba ladan cika alƙawarin da kai za a baka yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharru ladan cika alƙawarin aka ce akwai wani hadisi a gaba babu hadisi a gaba ko to wannan su ne babuka guda biyu da suke da alaƙa da juna shi yasa ne dan yi bayanin farko a can baya to yanzu kenan bakance ya kasu kashi kamar haka na farko akwai bakance na da'ar Allah akwai bakance na sabon Allah akwai bakance ba don Allah ba mun gane su ko bakance don Allah ya Allah na yi alƙawari insha Allah zan yi nafila raka'a uku bakance don Allah ko bakance na saban Allah ya Allah ya yi bakance zai shagiya ba shi ne na biyuwa akwai bakance na shirka ba a Allahn ka yi wa ba ya kai kabari na dau alkawari zan yanka maka shanu goma wannan shirka ne na ɗaya wajibi ne shi ne bakance don Allah wa Allah na biyu bakance don Allah a saban Allah na uku bakance ba don Allah ba ko akan bin Allah ne kuwa sun fito guda uku wannan su ne bakancin wayannan dukansu na farkon kai don Allah zaka cika za a baka ladan cika alƙawari na biyu idan kai bakance don sabon Allah ba za a cika ba kuma za a yi kafaran me kafaran me kafarar rantsuwa zaka yi kafarar rantsuwa na uku kai bakance wa wani Allah wannan shirka ce kuma karka cika shi shirka ce mutum ya alƙawari shi ma zai ziyarci kabari kaza zai yanka kaza mun mun faɗi sharrin yanka ba don Allah ba ko a hadithi mawqufi ko daga Salmanul Farisi wanda mutum biyu suka ɗaya shiga wuta dan kuda ɗaya shiga aljanna dan kuda dukan su kaga dan yin abu ne ba don Allah ba wancan kuma ya nisanci yin abu ba don Allah bai shiga aljanna mun gane ko to wannan shine karshen babuka guda biyu karatunmu na yau sai wani sati ko kuma goben Allah kai mu za mu tashi darasi na 14 ne ko yau mun yi na 13 ne ba yau za mu tashi darasi na goma sha hudu za mu tashi babin mina shirki al'istighasatu bi ghairillah babin yana daga shirka neman yaye bala'i a wajen wani Allah kana cikin bala'i kaje kana neman yayewan bala'i a wajen wani Allah ko kuma ta hanyar da ba Allah ne shar'anta ce a nemi yayewan bala'i ba ba wanda yake yayi bala'i sai Allah shine darasin mu na gobe in an tashi wajen Allah ake nema subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh